da ya zo aka ba shi satin da wata ko kuma ya zo da wakilcin wani yana iya isowa nan ciki akwai gurin da zai zo na insha Allah tabaraka wa ta'ala ga guraren zama na an tanada domin su kamar yadda aka sani a tsarin dai akwai waɗanda lokacin isowar su ma ya kusan sun iso tun kafin lokacin su yi kamar shi shugaban taro ai gwaron abubakar jayar da shi kansa mai kaddamarwa din honorable shehu durbi da dai sauransu duka suna nan a wannan gurin tun kafin lokacin ba ya suna wannan guri sun ma yi dawo sai an kwamitin isowa saboda kamar musu baraka da baraka da isowa kamar yadda
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على هذا وابحث تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
malam Allah ta'ala ya saka rahimi yanzu wanda za mu gayyata a cikin program ɗin nan kula shine shugaban taro shine ainihin alhaji adamu abubakar aig retired wanda shine zai zuwa gabatar da jawabin kuma shugaban wannan taro kafin kuma a gayyaci mai mukami na gaba insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan rana ranar marayu wanda aka fara tsara shi wannan shekara za a dinga yin sa insha Allah a watan azumi a kowane shekara muhimmancin lura da marayu za mu samu cikakken bayani idan sheik a ya zo ba da nasa jawabi mai jawabin game da wannan taro saboda haka ne ba zan yi dogon jawabi game da a amfanin lura da marayu ba amma dai al'ummar musulmi sun sani a Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sanar da musulmai muhimmancin lura da marayu muna da marayu da abu nan da'awa da'awa relief organization suke lura da su akwai kuma wasu kungiyoyi da suke lura da marayu wayannan marayu ba su da halin tafiyar da rayuwarsu su da kansu sai dole al'umma sun taimaka musu sun tallafa musu domin su samu rayuwa mai albarka mun sani akwai marayun da sun suna ƙanana ba daga haihuwansu suka zama marayu akwai kuma wanda ba su kai wani munzuli ba suka rasa iyayensu akwai wanda ma an same su ne daga ba aka kama aka tallafa musu aka kawo su ana lura da su to wannan da awa relief organization tana da tsari wanda ake lura da su daga karatunsu da cinsu da shansu da suturansu duka ana lura da shi har lokacin da Allah ya kai su lokacin da za su iya kula da kansu to wannan ba zai yiwu ba sai al'umma wanda Allah ya huwace musu masu hannu da shuni sun tallafa suna ba da gudumawa a samu abin da za a taimake su da shi a halin yanzu wannan kungiya da awar lim organization suna da gida da suka gina suka ajiye marayun na ciki aka sama musu malluma suna koyar da su ana ciyar da su ana shayar da su ana musu abubuwa dai wanda za su ji daɗin rayuwa wanda an ba don da awadin lim organization sun yi wannan irin tsari ba ba za su samu wannan gatan ba to muna fata al'ummar musulmi su yunkura su yi kokari su nemi su nemi dafawa da rim organization da gudumawa na kayan na ko kudi ko kayan abinci ko kayan sutura wanda za a taimaka wa wa'annan marayu ni a zamana na patrol ina sane da nan jeka da farima banda wanda da awal relief organization suka lura da su suna da a tsari wanda ake taimakawa marayun da suke cikin anguwa to jama'a ana gayyatar ku da kowa ya kawo gudumawansa ne da za a taimakawa da lura da marayu ba dole sai yanzu yanzu ba a sanar da ku ne dai kusan akwai wannan tsari a ƙasa akwai kuma buƙatar musulmi su tallafa wa wayanda Allah ya sa su rasa iyayensu tun suna ƙanana domin su ma su samu rayuwa mai albarka Allah ya ba wa kowa zuciyar taimakawa kuma da abin da zai taimaka alhamdulillah thank you very much okay.
to alhamdulillah mun samu jawabi daga babban daya daga cikin iyayen wannan wata majalisa ta da'awa alhaji adamu abubakar ya aiki retired wanda kuma shi ne ciyaman na wannan taro allah ta'ala ya saka da alheri allah ya sa jawabin da ya shiga kunnen waɗanda ya kamata shiga kunnen su kuma allah ba da ikon aiki da jawabin da ya yi sannan abinda kwamiti suka ƙara a wannan takarda shi ne akwai jawabin ɗaya daga cikin uwar marayu da aka da ake taimakawa kusan za a iya cewa tsawon shekaru da kuma ɗaya daga cikin marayu da suka ci gajiyar wannan wato majalisa ta dawa wajen ɗaukar nauyin karatunsu da lafiyansu da kuma abincinsu da dai gwargwaron abubuwan suka sauƙa na rayuwa za mu saurari jawabin ɗaya daga cikin insha Allah tabaraka wata'ala kamar yadda aka tsara in tana kusa in akwai in shigowa za ta yi ban san tsarin da aka yi ba ko kuma daga can za ta yi jawabin shine ban sani ba ko kuma shi marayan ne zai fara jawabin shine dai wallahi adam ban sani ba ɗaya daga cikin su da in yana kusa zai yi jawabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك اللهم وبحمدك Kuna gode da dawo da wani cikin zaman kuɗin makaranta da kuma ikon da tare da rufe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muna gode da dawo da wani cikin zaman kuɗin makaranta da ikon da kuma kira da sawa muna gode musu Allah sarka da alheri
to da yake muna kusa da shi cikin jawabin da yana cewa yana godiya ga majalisar da'awa da ta ɗauki nauyin sama masa makaranta da ɗinka masa yiwu da takardun karatu da kuma ba su taimakon abinci lokaci zuwa lokaci da kuma ɗaukar nauyin kiwon lafiyarsu idan rashin lafiyar ya faru wannan shine abin da ya faɗa amma ya kasa fita saboda yarinta da kuma rashin ƙwarewa da jawabi cikin taron jama'a haka wanda wannan taron jama'a din kusan wanda ya haife shi ma in ba sa- in bai saba ba zai iya yi ba sai mutum a gabatar da shi yanzu kana kallon mutum kamar wani ƙwararre ne a wajen magana in ya zo ka gabatar da shi a nan ya kalli jama'an nan ya kalli jama'an nan sai ya kawai ya miƙe gaba ɗaya sai ko nan zai masa ahuwa abin da ya faɗa ya fara kenan yanzu wata kira bari in Allah ya kai mu aka sa shi jawabi ko a wani guri za ka samu ya dan ƙara gogewa hakan nan to Allah ta'ala ya saka da alheri a ina da rami skibin din batun uwar marayu ko tana nan to na na'am na'am a dan bude hanya ga ɗaya daga cikin uwar marayun namu za ta yi dan yi jawabi kaɗan sannan sai mu ci gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ha?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مين بس السلام عليكم sunana Fatima a madadin iyayen marayu muna isar da godiyanmu akan wannan a wannan ƙungiya akan wannan ƙungiya na taimakon marayu muna isar da godiyanmu saboda wannan taimako da suke wa'annan yara marayu musamman lokacin azumi da in Allah ya musamman lokacin azumi har zuwa ƙarshen shi har bayan azumi dukkan abun da ya taso daga maganinsu zuwa abincinsu zuwa suturarsu ana taimaka musu daidon gwargwado wannan ƙungiya na suna ce na da'awa suna taimakawa saboda haka wannan ƙungiya makarantar yara duka har zuwa na islamiyya har zuwa na boko suna iya ƙoƙarinsu Allah ya saka musu da alkhairi a madadin wayannan wannan iyayen marayu da na yi jagoranci malam muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yadda ya zo lafiya Allah mai da shi gidan shi lafiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi a wannan taimako da ake wayannan yara namu marayu mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi kowa Allah ya saka masa
to ina ga a cikin program ɗin ne mun abin da aka ba mu a rubuce shi muna tafi a kansa gwargwadon hali insha Allah ta'ala yanzu ina ga zan miƙa wannan abin magana zuwa wajen kwanan hudauki da wato malam da zai jawabi akan wannan harka ta marayu insha Allah ta'ala wato shi kenan alhamdulillah to a kamar yadda aka sani yanzu an duba nan ba na bakwai shine wato gabatar da lafiya daga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa dangane da wannan rana ta marayu insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام يومنا تقص قوة بقي دبوبي لشاجر wanda ya zo 21 ga watan 9 1436 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan rabon da ake yi Allah ya sa muna da rabo wanda ake yantawa daga wuta Allah ya sa da sunan mu a ciki waɗanda Allah ya ce musu tagomashi na samun rabo da samun tsira Allah ya sa da mu a ciki waɗanda za a yi musu gamdakatar da dacewa da daren lailatul qadari a cikin wannan goma na ƙarshe Allah ya sa muna da rabo zunubanmu Allah ya ce mana darajar mu Allah ya ɗaukaka ta Allah ya bawa ƙasar nan tamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu da tashin hankali da masifo Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka yaye mana waɗannan al'amura ka kawo mana kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan sakamako ka sa mu gama da duniya lafiya a mun yi tunanin sanya wannan rana ta ashirin da ɗaya ga watan ramadana ta zama ranar da za mu dinga tunawa da marayu waɗanda suka samu kansu a halin rashin iyaye harkar maraici harka ce da ba za ta ƙare ba mutuƙar ɗan adam yana duniya in dai za a yi mutuwa to za a samu maraya domin cikin masu mutuwa ɗin nan akwai masu mata akwai masu ‘ya'ya kuma dalilan mutuwa a wannan zamani suna da yawa akwai ambaliyar ruwa akwai girgizar ƙasa akwai hatsarin mota akwai yaƙuƙuwa akwai tashin bama-bamai da sauran masifu iri-iri banda mutuwa ta ɗaiɗaiku da ake yau da gobe wannan kullun daɗa yawan marayu take a duniya wannan yasa hatta majalisar ɗinkin duniya sai da ta yi tunanin ita ma ta ware wata rana domin tunawa da zawarawa da marayu waɗanda ko dai halin yaƙi ko halin girgizar ƙasa ko annoba ko wata musifa ta afka wata ta tafi da masu gidaje ta bar 'ya'yansu da matansu a cikin halin kakanikayi halin tausayi halin jin kai to wannan yanayi na marayu kullum ƙaruwa yake kullum faɗi yake yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafi mai girma da ya aiko manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi sai da ya bayani akan marayu kuma mun ce idan muka kirga ayoyin alkur'ani dubu shida da mai kan da sha hudu za mu ga akwai ayoyi guda ashirin da uku da suka yi magana akan maraya kuma waɗannan ayoyi malamai sun kasa su kashi uku kashi na farko na waɗannan ayoyi sun yi magana ne akan dokokin da Allah ya saukar tun kafin zuwan addinin musulunci a cikin attaura da injila da zabura da lokutan annaba daban-daban kuma Allah ya ce su kula da marayu a lokacin su to waɗannan ayoyin kashi na farko suna magana akan wannan kashi na biyu Allah ta'ala ya zama gatan marayu ta yadda ya hana a taɓa dukiyarsu ya hana a taimaka su ya hana a wulaƙantar da su ya hana a ci mutuncinsu ya hana a kore su ya hana a fitar da su daga cikin al'umma abin da ya muka kallon saboda sun rasa uwa ko sun rasa uba ko sun rasa biyun ko ma wani ya bata da uwan da uban amma ya rasa da suke irin yaran da suke bata a filin yaki ko ai haɗa mota iyayen su rasu a tsinci yaro ba shi ka bakin da zai fita daga wani yanki suka fito irin waɗannan duk ana musu hukunci iri ɗaya da na marayu da sauran yaran da ake tsinta wanda suka kasa aka rasa iyayensu da wanda wata musifa ta baza masu suka yi gabas iyayen suka yi yamma ba za su ƙara haɗuwa ba don ba su fitowa iyayensu ba ne su bayani a kai su gurin su ba irin waɗannan an tushe su duba su hukunci su ɗaya da marayu sannan uku na uku bangare na uku shine Allah ta'ala ya fitar da tsari na yadda za a ɗauki nauyin maraya da kuma irin buƙatun da maraya yake da shi wanda ake buƙata a musulunce a tanada masa mun yi nazarin waɗannan ayoyi wanda mafi yawan su sun zo ne a cikin suratul nisa suratul baqara aya ta 177 suratul baqara aya ta 215 suratul baqara aya ta 220 suratul nisa aya ta 2 suratul nisa aya ta 3 suratul nisa aya ta 6 suratul nisa aya ta 8 suratul nisa aya ta 10 سورة النساء آية 30 بشدة سورة النساء آية 120 بقل سوزيو سورة الأنفال آية 40 دقيا سورة الحشر آية 7 نن الله يفقية تاما أشكم القرآن اليتيم الله يفقية أن سورة الأنعام آية 152 الإسراء آية 34 الفجر آية 17 الضحى آية 9 الماؤون آية 2 dan da ya faɗi yatiman suratul anbiya al-insan aya ta takwas suratul badad aya ta sha biyar suratul duha aya ta shida sai inda Allah ya faɗa annabawa guda biyu da annabi Musa da annabi Khadiru ta wani ce an ce annabi Khadiru wannan shine abinda mafi yawan malaman tafsiri suka rinjayar cewa Khadiru shi ma annabi ne don ya tabbata annabi ne ko wani katattaccen bawan Allah ne ba annabi ba su biyun nan Allah ya sa su gina katanga ta wasu marayu da babansu zai mutu saboda babu amana a wannan lokaci sai uban ya yi rami ƙarƙashin katanga sai ya saka kuɗin sa ya ɓoye ma waɗannan marayu wannan ya zo zai shiga addinin musulunci ta bismillah ba a jinkirta wannan ko ka zo za ka musulunta daga ina ina na ne ta ok wani gari ne to me ya baka sha'awa kake so ka musulunta a musulunci ka ji daɗin musulunci to to bari gaya maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi sai maka ragowar tambayoyin abin da na faɗa shi za ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ita ce kalmar shahada ka faɗe ta cikin larabci abinda kace daga yau din nan na yadda na aminta na gamsu ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai da ya amince mu ka yadda da wannan kace daga yau ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da wannan ba wani addini kake yi to ka yadda daga yau cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da wannan to wai ne sunanka menene sande sunanka sande to a ci gaba da sunanka da kiranka suna sande to wani suna kake so yanzu Allah ya ce maimakon sande yanzu a dinga kiransa da suna abubakar ka ɗauko babban suna ka ɗauko mutumin da ya fara shiga addinin musulunci a cikin manyan mutane a musulunci wanda ya zama shine na ɗaya mai lamba ɗaya mai matsayi na ɗaya a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karɓi certificate ɗin aljanna da haka dama kana cikin musulmi ko to gidanku ba za su dame ka ba dan ka musulunta ba damuwa babanka yana nan babarka tana nan to akwai musulmi a cikin danginku to ka gaya musu zaka musulunta me suka ce to to Allah ya sa a dace saboda haka yanzu za mu haɗa ka tunda ka ce kana da abokai musulmi ko to ka ma san yadda ake sallah a shi ko to yi to insha Allah yanzu yan kwamitin mu za su rijistar sunanka a cikin waɗanda za a dinga koya musu ilimin addinin musulunci ka yi karatu a ba kai sakandare ba ka gama ko kana yi wace sakandare kai ina take ina ne yanzu in ok a can yankin su ne to yanzu da kake sha'awar yi karatu ko to to Allah ya taimaka za a taimaka ma kai karatun addini kai na zamani ko maka koyi sana'a eh Allah ya tabbatar da mu baki daya to dan haka a Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana annabawa guda biyu cikin annabawansa waɗanda suka yi aiki irin na taimakon maraya wannan mahaifi Allah bai gaya mana ba yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan wani babban mutum ne na gari da zai mutu sai ya ɗauki dukiyarsa sai ya ɓoye a ƙarƙashin katanga saboda ya san ba masu amana in ya ba wasu cinyewa za su to shine sai Allah ta'ala ya tura annabi Musa da shi da Khadiru su je su gyara wannan katanga domin su tsarewa wannan marayu dukiyarsu wannan ya isa babban misali cewa Allah ta'ala ya damu da harkan maraya tunda ya sa annabawa suka tafi wani gari suka je suka wa marayu aiki fa annan Musa yake cewa laushi ita lasta khasta alaihi ajra da kaga dama sai mu karbi lada yace ai aikin marayu ne ba a karban lada ka ji baban su babban mutum ne su kuma marayu ne shine Allah ya aiko mu musamman mu zo mu aiki domin mu kare martaban marayu ashe annabawa su suka fara kafa kwamiti domin agazawa maraya da taimakawa maraya da kuma tallafawa maraya sannan Allah subhanahu wata'ala a wani gudu yake kalla a hirɗinku balla tukurihuniyal yatima ba kwa girmama maraya a cikinku akwai maraya a cikin ku amma ba ku girmama shi wani gurin Allah ta'ala ya ce fa ammal yatima fala taqhar shi ko maraya kada ka nuna masa kun karfi ko rinjaye wani ko yace ara'aita alladhi yukazzibu bid-din baka ga mai karyata addini ba fa zalika alladhi yad'u al-yatim shi ke hankade maraya daga kan haƙƙinsa wani gurin yace wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan kada ku ko kusa da cin dukiyar maraya sai da abin da yake ta hanyar kyautatawa wani gurin yace alam yajidka yatiman fa'awa kai ma ya rasulullah Allah ya same ka maraya sai Allah ta'ala ya wato tattaro ka ya taimake ka ya tallafe ka ya agaje ka da haka Allah yana gaya mana shi ya fara kula da maraya marayan kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan Allah da kansa ya taimaki maraya ya agaji maraya ya tallafi maraya ya tsara maraya ya kiyaye maraya ya kuma mai da maraya ya fi kowa daraja a duk faɗin duniya ba shi ɗaya domin duk halitta Allah ba da daraja kamar manzon Allah kuma in an tashi lissafa marayu shine marayan farko Allah ya kira shi maraya a cikin alkur'ani wani gurin Allah ya ce wa yusimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yatiman sai da Allah ya shigo da maraya فلقد هم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مكتبة يتيما farkon wanda za a ciyar Allah ce ku fara ciyar da maraya haka nan Allah ta'ala da ya kawo kudin ganima sai ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa yatama sai Allah yake da maraya fa ku kalla da maraya da yazo maganan fai'u yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba sai Allah yake wal yatama da ya saukowa da banu isra'ila dokoki guda goma wai za a kazana ne saƙa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhul qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna da Allah ya saukar da doka goma a cikin suratul nisa yace wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhul qurba wal yatama wal masakin to da ka ko ina Allah zai raba kuɗi sai ya ce ku fitar da haƙƙin maraya wani mutum ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ta ta bushe sai manzon Allah ya ce kana so zuciyarka ta laushi kana so bukatar ka ta biya to ka ji kan maraya ka taimaka wa maraya sai Allah ya biya maka bukata kuma ya sa zuciyarka ta laushi da haka babban daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kasancewa tare da shi da bai kula da maraya a cikin aljanna ranar alkiyama za su gaba da na faɗa akwai maraya mara uba kawai shi maraicinsa ta ɓangaren uba ne kuma uba shi yake ɗaukar nauyin gida babansa ya mutu ya bar babarsa da ƙannansa da 'ya'ya waɗannan 'ya'yan kuma yanzu danki inda wani abu ka bari ba wani ma da ke zo a 'yan sadakan nan da ake yi daga nan zai gudu sura ka sai abin mace da ƴaƴa idan ba a kula da ƴaƴan nan mata ba mafi yawansu ne suke zama karuwai idan ba a kula da ƴaƴan nan maza ba mafi yawansu ne suke zama ƴan kalare ko su zama ƴan daba ko ƴan sara suka ko ƴan jagaliya ko da ba tarbiya ba karatu ba ilimi ba tarbiya ba faɗa babban abu ma faɗa ka samu wanda zai kwafe ka ce kai ku makaranta kai je ka wajen sana'a kai yasa za a maka aski kai tashi daga ka fita rasa wannan kaɗai shi ne babban musifa ga marayan da bai samu gata ba da kan aka ban marayu a cikin halin rashin kulawa da ilimi da sana'a sana'a kai maraya wanda ya rasa uwa kawai a nan kuma rashin imanin wasu mata ke fitowa wata ku biyu ne a wajen mijinku sai Allah ya mata rasuwa ta ban miki ƴaƴanta sai ki dinga gana musu azaba kina hada su rigima da babansu kina haifar da fitintunu har ƙarshe uban ko ya zage su ko ya tsine musu ko ya kore su ko ya ki kulawa da su har ƙarshe su lalace da haka irin waɗannan matan su ana gargaɗantar su in kishi ya ci tara su ta bar ƴaƴa waɗannan ƴaƴan marayu ne idan kika taɓa su ga abin da Allah zai miki kuwa sannan na uku akwai marayan da ya rasa uwa ya rasa uba ba uwa ba uba ga maraici wani gurin ma ga talauci domin akwai bakin maraya akwai farin maraya bakin maraya shine wanda babansa ya rasu babansa ta rasu ko bai da kotisin da aka bar masa gado farin maraya kuma shine wanda babansa ya rasu babansa ta rasu amma akwai kuɗi sai dai bai samu gatan wanda zai rike amana kuɗin ya kulan da su idan da zuwa masa kuɗin yana rike masa kuɗin yana ci da shi a ciki yana sha da shi a ciki yana masa sira a ciki yana masa magani a ciki yana koya masa tarbiyya a ciki ya koya masa sana'a a ciki in ya kai halin balaga wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fatqu ilayhim amwalahum Allah ya ce in suka yi wayo suka yi hankali akwai kudin marayu a hannunka to sai ka kira makota ce jama'a wannan baban su ya rasu rana kaza ga watan kaza ya ban miliyan biyar miliyan biyar din nan fada hannuna na ci gaba da juya ta saboda ni ma ba ni da hali don an samu riba sai in raba riba biyu sun sa musu rabi akai ni ma in ci rabi tunda Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda yake mawadaci aka ba shi dukiyar maraya Allah ya ce to kaka taba yace wa man kana faqiran saboda Allah ya saka akwai faqiru a cikin mu yace in kai talaka ne amma kana da amana aka dau dukiyar marayu aka baka kana juwawa don an samu riba Allah ya kai maka da akura a ciki kana ci yace to yau rana ka ga watan kaza yaran sun yi hankali sun mallaki hankalinsu sun yi ilimi saboda ka ga kudin su jama'a ku zama shaida zan danka musu a danka musu ta karba kace shi ke na fita to ba ka da sakamako sai gidan aljanna wanda abu aka ba shi dukiyar marayu kawai sai ya hau kai ya shuru ya shirye to Allah yake ya shi wuta balbal innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buqunihim nara masu cin dukiyar maraya Allah yake sun ci ta balbal a nan duniya wata yasalawna sa'ira sanan kun ya auce da su sa'ira a shiga da su ta sa'ira saboda sun ci maraya hakkinsa saboda haka shi maraya na uku akwai maraya mara kuɗi kamar yadda muka faɗa akwai maraya mai kuɗi abinda yake bukata amana akwai maraya mai dangi yana da dangi kuma dangin akwai manya da kan in ka rasu a cikin yayyanka ko annanka ba za a rasa wanda zai haɗa ƴaƴanka da nasa ba to amma da talauci da wahala ya sa kowa ma ta kanta yake yi ba wani ɗan uwanka da zai mutu ba ƴaƴa ishirin kai kana da goma ka ɗauko ka haɗa talatin sai imanin mutum ya kai imani ko wani ya mutu ya babba zawara da 'ya'ya goma wani ya zo ya ce kai gaskiya ya kamata in auri matan nan kuma in rike 'ya'yan nan ana samu amma 'yan kaɗan wanda zai auri bazawara da 'ya'ya goma na'am wai na'am ita na'am tare ba zai yi wace ne ita na'am eh wani ya ce a dai ba ta masara a mata addu'a kuma ko to akwai marayan yaki wanda aka tsinto shi a filin daga akwai marayan tsintuwa wanda yanzu aka muna da irin wannan akwai wanda ma kai mana shi aka aka ajiye kawai aka ci ko ni na taɓa fitowa wata rana a ofis sai aka ce mun ga yaro a cikin kwali an ajiye an gudu an ajiye shi a kwali an gudu akwai lokacin kuma da aka ajiye mana wata yarinya ai shekara biyu aka bata takarda a hannunta sai iyaka ta uwar ta gudu sai muka karanta takardar sai ta ce wannan yarinya ya tace ni ce wance kuma da na fara rike ta wahala da talauci da tsiya ya sa ba zan iya rike ta ba shine na kawo ta nan rike ta Allah ku sannan mun je yola in ba ku tuna ba mun je karaba wajen kaddamar da gidan marayu muka samu wata mata take gaya mana dalilin kafa gidan marayun wata ya bakin masallaci ce jama'a ƴaƴa sun mun yawa in akwai mai so akwai da mai so ita in ba mai so da zan aje su in gudu shine wannan baiwa Allah ta ce ko kune ne ka karba yace gaskiya ba zai iya rike su ba kuma zai iya gudu a kowace lokaci ba na san mutanen da da yawa zakara ya ba su sa'a ana yin abu ba aka tafi da aka rasa sun gudu sun ban matan su da yaya wani ba tsara kula ba ta wahayo saboda rashin taimako da rashin agaji da rashin zumunta da rashin tausayi da rashin jin kai da rashin rahama akwai masu yin amma abin da ya fi ƙarfi ya fi yawa yau ma kan kana ba da gudunmawa kullum sai ka ce ka da mutane saboda masu buƙatar suna da yawa masu tausayi su kan ka ne suna ka zarar ka taimaka wani ya kai wani sun shi ma ya zo kofar gida ka tsaya suna ka in kuka da masu taimaka kullum sai ka ce ka da mutane to abin ya musu yawa shi yasa suna yi suna yi amma ba a gani sosai saboda masu bukatar suna da yawa masu tallafin yan kaɗan ne to bukatun marayu menene bukatun marayu na farko lafiya wannan shine mafi matsalar abu yadda za ka ɗau nauyin lafiyarsa a tsawon shekara domin wannan organization na dawa a jirgin organization ba iya wannan abin na ramadana kaɗai ake ba ci gaba ake da ɗaukan wannan marayu dubu ɗaya da ɗari biyar da na yan kan nawa ne dubu ɗaya da ɗari biyar da kusan hamsin su aka ma rijista wanda suke jiran ci shi tsara ku ji an tara buhu dubu duk ya ƙare so da shi yadda mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba ƙarama aiki ba ne a wata ɗaya to ba a tsawon shekara shi sa wanta aka ce an tara wajen miliyan ashirin da wani abu amma kafin shekara ya kewayo da magani da sutura da makaranta da bayan sutura da gaba daya saboda yawan kuma kullum ana yaye kaɗan ne masu yawa suna shigowa akwai wanda aka yaye saboda sun kai gejin da sun gama makaranta an koya musu sana'a yanzu su ba marayu ba ne tun da marayu in ka kai shekara goma sha biyar ka gama sakandire sai a koya ma sana'a duk da kai daga cikin sunayen marayu kai ma a ce to ka je kai aiki kai ma Allah ya baka ka zo ka taimaka kai ma marayu in mace aka yi mata aure an fita ita daga layin marayu kuma anan an aurar kun shaida ne anan aurar da matan da yawa an musu kayan ɗaki an musu sutura wasu kuma makaranta suke sakandare har jami'a za a ɗauki lokaci har sai sun gama karatu sannan za a ce to yanzu kun koyi sana'a ko kun kama aiki kin samu abin yi kin iya ɗinki kin iya saƙa kin iya yin sana'a kin gama makaranta kin samu aiki to an sallame ki yanzu sai a cire sunanta to kafin ka cire sunan biyar ka yi wa talatin rijista saboda haka wannan shine abin da yasa bukatun suke karuwa bukata ta biyu ilimi ilimi din nan shine ginshiki domin duk mutumin da ka ba shi ilimi ka raya shi wanda ka ba shi ilimin addini ka ba shi ilimin zamani ka raya shi na uku shine abinci wanda dama shi abinci ko kwana ɗaya ba su a tsallake so ake a ci da kai kwana ɗari uku da sittin kullum sau uku in ka buka sama da dubu ka ci abinci sama sau dubu a shekara banda sauran bukatu na sabulun wanki omo da sauransu to ko naira hamsin hamsin za ka ware mutum ɗari da hamsin kullum ka buga sau ɗari uku da sittin a shekara nawa zai ci ban da wanka ban da wanki abincin kawai da zai ci na naira hamsin to ka buga sau dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin sannan akwai sutura ita sutura akan ɗaura ta da wani kai masa riga kala uku sai wajen wata uku ko huɗu yana tsawa sannan akwai tarbiyya wanda shi ya fi komai wahala ba kawai za ka ba mutum abinci ka ba shi sutura ka ce tafi makaranta a'a sai kuma ka zagaya akwai masu monitari suna zagayawa suna kallon yaran wani hali suke ciki yaya rayuwar take ciki ya ya kamata a kula da su a yi musu faɗa wasu wani maraya ne an ga zai kangare da waje a cewa ba a dukan maraya hannun shi maraya ne an ga zai lalace saboda kan kaga maraya zai lalace dan iyayen mu sai su ce Allah sarki maraya ne marayan Allah da annabi kada a taba shi sai a sangar kaki ko a shagwaba shi to duka na nazari da tarbiyya da tankaɗa mutum ya tafi makaranta ba a cika sa masa ya koyi sana'a ba hana shi lalacewa wannan ne shi hakkin maraya yadda kake wa ƴaƴanka faɗa musu tarbiyya shi ma ka faɗa da masa tarbiyya ya je masallaci ya je wajen sana'a ya je makaranta ya wanki ya kwalliya kuma ya zauna da mutanen kirki sannan akwai ɗauke damuwa babba abin da ya fi damun baraya wani yana da duk waɗannan amma ba wanda zai ce maka ya kana zo ka kana kusa da ni zai ga masu uba an musu ɗinki da sallah an ɗauke su an tafi gidan zu ko an tafi da ƴan uwa shi ba ƴan uwan so da aka jawo yaron ma ka haɗa shi da ƴaƴanka ku tafi tare kai masa ɗinki irin nasu wannan yakan fitarwa da yaro wannan damuwar wanda wannan damuwar ko mutum ya girma da ita ya ga nayi maraici nayi talauci na sha wahala duk al'umma ba wanda ya taimake ni to sai tashi da rashin imani sai ga cewa shi ba mutane ba su da imani sai tashi a haka shi ba sannan akwai wani abin kuma kare haƙƙi ne marayan yana da wasu haƙoƙi da ake nema a danne sai an tura lauya ya ce ya tsaya akan wannan haƙƙin akwai marayan kuma da yaban kuɗi yaban kaya aka bar gidaje kawai sai wani mai ƙarfi sai zai hau kai su da ga ba su da gata irin wannan ne yasa muka tanadi lauyoyi a cikin wata da'awa da organization da mun samu labari wani ya amfani da karfinsa ya gama dukiyar maraya ko ta taimake shi kaga muka kwato dukiyar maraya daga hannunsa duk ya rufe shi don ya fito sama da baka da ma ya uku a saka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in zai cuta ko kaga za a cuce shi annabi yake duka taimake shi sannan akwai muhalli inda aka aje marayun nan kashi uku ne akwai marayun da suke hannunmu wanda an musu rijista suna nan a gidan marayu kuma ina ga ya kamata a ce diskaci wanda yake cikin garin Gombe ka dinga zagayawa kana ganin hakan nan ko a lewa ka ba su ko shafa kanka ka yi ka tambayi sunan su za su ji daɗi to akwai wanda aka ajiye su a nan akwai wanda suke gidajen iyayensu a gidan iyayensu aka basu sai an samu wani tallafi sai aka yi sallama a to ga abin da ya samu sai a ba su akwai waɗanda suke su ko marayu ne ba a musu rijistar ba ko ba gidajen su suke suna nan suna gararan ba a titi sai ba su yaro a masa interview wani ma ke ke kawo kansa wata mata ma take kawo kanta da ƴaƴanta ta ce halin da ta shiga ciki in kuma ku manta ba shekara biyu da wuce mun samu wata mata da mijinta ya rasu tana gidan haya aka kore ta sai suke yawo a cikin garin Gombe nan dole ta samu guri sai ka kwana a nan da safe sai ta tashi ta ci gaba da tafiya sun sun samu wani guri ta kwana har a ƙarshe aka kama na ofishin a da'awa wanda a ƙarshe aka bincika aka ga cewa mijinta ne ya rasu kuma babu inda za ta kwana take yawo da kuma yara samari yanzu irin wannan an samu wani ne mummunan wato abin nan manufa shi kenan sai na tsora su akan wata mummunan hanya to sannan na goma shine sana'a koya ma waɗannan yara sana'a wanda akwai ɓangaren kwamfuta akwai ɓangaren ɗinki akwai ɓangaren haƙa wanda ya kamata a ce an ci gaba da yin waɗannan abubuwa domin a ƙara inganta wannan ɓangare na wannan sana'o'i na waɗannan yara to da darajoji Allah ya tana dama waɗanda suka ba da gudunmawa a waɗannan ɓangarori na ɗaya shine makotaka da annabi wanda shi ne mafi girman darajar da aka tanada ana wa kafi da shi muka hatai ka duba tsakanin wannan dan yatsan da wannan ba rata ne ke nisa annabi ce to haka zamu zama da mai kula da maraya sanai ce asai alal armalati wal miskin miskin ya fitar da maraya duk ne kula da bazawara da marayarta manzo Allah yace matsayinsa ya fi wanda yake sallah da daddare matsayin ya ku wanda yake azumi da rana matsayin ya ku wanda ya dauki makami ya tafi jihadi fi sabilillah matsayin a wanda aka tafiya hukun nan wanda kawai ya bada kuɗi kuma ya taimaka wa fasawara ko kuma maraya ko mareniya to sannan na biyu biyan bukata duk bukatar da kake nema a wajen Allah in kana taimaka maraya to ka buɗe alaƙar ka ce kyau tsakaninka da Allah ya biya maka bukatunka na uku samun taushin zuciya duk mai taimaka maraya Allah ya sa zuciyarsa ta yi laushi ta yi taushi alheri ya dinga shiga sharri ya dinga fita sannan na hudu samun jin kai daga Allah arrahimuna yarhamuhum arrahman masu tausayi gaba daya Allah yana tausayi ku ji tausayin na ƙasa da ku sai na sama da ku tausaya muku shine Allah ta'ala sannan samun zaman lafiya a cikin taimakawa marayu akwai samun zaman lafiya samun zaman lafiya wannan bala'o'i da muke ciki idan muka ci da marayu muka sha da su muka yi tawassali da wannan cewa Allah ga wani abu ya fi ƙarfin mu ga wani abu marasa yadda za mu da shi Allah ka kawo agaji da kanka amma mun taimakawa marayu muna kamun kafa da wannan aiki Allah ka yaye mana halin da muka samu kanmu a ciki wannan ya isa a yi tawassali da shi kuma a samu mafita a wajen Allah to da kun ga ashe kenan kada mu sakaci kada mu wasa kada kuma mu bar wannan dama hanyoyin da za mu taimaka wa wannan aiki hanyoyi ne guda biyar hanya ta farko ita ce wacce aka saba mutum ya aiko da shinkafa buhu kaza ko masara buhu kaza ko a tafa yadda dai kullum kullum za mu tashi a gurin nan sai wani ya ci aiko da kuɗi ko ya aiko da qur'ani ko ya aiko da shinkafa ko wani dai kayan ci ko shaka sutura ya ce a saka asusun marayu wanda take hanya ta daya hanya ta biyu shine wannan tsari da muka yi na mutum dubu kowa ya dinga bada dubu daya to shi wannan ya kare da can ana ta yi din ana ta yi su amma wani mantawa yake yanzu wani neman tis yake ya tura nasa na shekara dubu goma sha biyu yanzu na ya mince yace min ya tura dubu goma sha biyu nasa na shekara wanda dubu ɗaya ɗan to da mu kada wancan tsarin ba mutum dubu ɗin nan kowa ya yi hakura yana ba da dubu ɗaya dubu wata da wata dinka kara dubu goma sha biyu wannan gidan goma sha biyun ba wai shine zai ware matsalar gaba ɗaya ba a'a zai ɗaukar mana nauyin ilimin su da sutura ragowar kuma sun ci gaba da shi to wannan hanya kenan ta biyu hanya ta uku shine mutum ya san akwai wani mutum wanda yake mai zuciya dan abin zuciya ne ba wai kuɗi yawan kuɗi ba ne zuciya ce ka san wani mutum mai zuciya wanda yake fitar da zakka mai yawa kuma zai iya bada wani kaso mai yawa wajen wannan aikin to kana iya tattaka masa wannan aikin cewa kafin cibiya ta yi wa marayu dubu ɗaya ɗari biyar rijista kuma ke ɗaukar nauyinsu kuma tana da gida na musamman da mota da makaranta da dukkan tsari da ake bukata da rahoton duk da ake gudanar da abubuwa ɗin nan ka kawo tallafi da gudunmawa domin a yi musu wannan aiki to kaga wannan ita ce hanya hanya hanya ta uku hanya ta hudu mutum ya ce to ni ba ni da kuɗi yanzu amma a albashi na duk wanda ne alkawari zan dinga yanke kaza ina turawa a bani account duk wata zan dinga yanke wani abu ina sakawa ko da yawa ko kaɗan amma duk wata zan saka wani abu a wannan asusun da suka taimaka ma waɗannan marayu sannan hanya ta biyar shine da muka ce a sanar da masu sana'o'i daban-daban kun ga wani bawan Allah yace shi sana'arsa shine yana da gurin da yake yin aski da haka marayun nan gaba ɗaya da muka wa rijista dubu ɗaya da wani abu maza daga cikin su in za a musu aski a dinga zuwa gurin sa yana musu aski to daga baya an ce mu yana nufin iya na wancan gidan guda ishirin da nawa ne talatin da nawa ne talatin da hudu to mazan cikin su ya ce duk wanda ba a musu aski a kira shi ne musu aski sabon da muke so kuma akwai kungiyar masu sai da masara ta jihar Gombe buhu ne za su dinga kawowa duk wata akwai kungiyar masu sai da wake dama gwamba ta shahara wajen harkar wake akwai masu sai da kayan miya akwai wanda yake shi daga yau injin da ake amfani da shi a gidan marayu zai dinga saka mai akwai kuma wanda na shina wanda yake shi kuma duk wata zai dinga ba da dubu ɗari a gidan marayu duk wata zai dinga ba da dubu ɗari wannan ji har yanzu yana yi ko har yanzu yana yi duk wata ya kafa da dubu ɗari domin a biya ma'aikatan da suke aiki a gurin a cika a biya musu kuma yana yi har yanzu to kaga irin waɗannan ake so yana da hali yana da ƙarfin da zai iya yi kuma yana yi akwai wanda yake ba da dubu talatin duk wata shi ma ba san har yanzu na san dai yana yi ba Allah Allah ta kama da alheri duk wata sai ya saka dubu talatin a cikin wannan account kuma har yanzu bai gaji ba yana yi kaga irin wannan shi ma wani tsari ne na zuciya da za ka iya bada gudunmawa da sauransu ka yi tallar abin ga abokinka sai sa muka ce abu ga pamphlet duk kuma shekara a dinga fitar da mujalla wacce za ta kunshi bayanai da ma bidiyo na yadda ake raba wannan abinci da waɗannan kayayyaki da rahoton yadda ake abubuwan nan ana buga pamphlet ana rabawa mutane domin a ƙarfafa musu gwiwa domin ɗan adam yana so in ya bada kuɗi a gaya masa yadda aka yi da su wannan abin yana karfafa zuciyar mutum a dinga fidda rahoto ana gaya mutane ga aikin da aka yi ga abin da ya ragowa ga abin da aka kashe ga yadda aka sarrafa ga yadda aka gudanar wannan yakan tsara wa mutumin da yake karfin zuciya domin mutane da yawa suna son su bada gudunmawa amma suna tsoro kada su bada gudunmawa kuma ya cinye ko ba ba wannan akwai wanda suke tsoron kada mu je zo ya ce a taimakawa wani shi kuma an taimaka din shi kuma ya cinye da irin wannan tsoron in kana faɗar yadda kake da abu da yadda kake kashewa da yadda kake sarrafawa da waɗanda suka kuma wariyar abun to wannan ne kan kauta wannan wato zargin kuma alhamdulillah a wannan kwamiti namu na da'awa organization and relief mafi yawa ma su 'yan kwamitin kowa ma'aikacin gwamnati ne da 'yan kasuwa da manyan masana'o'i da manyan attajirai da manya-manyan ma'aikata da suka yi ritaya waɗanda su ma a cikin kuɗinsu suke ɗiba su ma su bayar a yi ha alƙali da yau gashi na wanda kuma mun samu wani ɗan matsala ma sai ya ce ma hukunci zai ce ka tafi gidan maza akwai lauyoyi akwai injiniyoyi akwai daktoci duk kusan fi'a akwai manyan 'yan siyasa akwai masu sarauta kowa yana cikin wannan ga manyan ma'aikatan gwamnati irin su AIG wanda shine chairman na abin nan retired da Grand Kaji da Yariman Gombe da sauran manyan waɗanda suka rike manyan mukamai na federal government da sauransu da manyan ma'aikata da waɗanda suke aikin yanzu kowanne yana ciki akwai likitan da ya je rubuta lambarsa yace da wani yaro ya samu ciwo kawai a kira shi ko da shi zai zo shi kuma gudunmuwar da zai ba kenan kawai gidan yaran nan da sun samu problem a kira shi ga wayarsa za ka ga mutane suna ta yunkuri wajen mu ga cewa dai akalla mu al'ummar musulmi ba mu gaza wajen rike da taimakawa waɗanda suka rasu daga cikin mu suka bar ƴaƴa cikin larura cikin rashin lafiya ba to da ka ƴan uwa muna godewa Allah kuma sannan muna ƙara ƙarfafa muku gwiwa akan wannan aiki na tallafi ga marayu in fa har za a ce duk yawan nan namu na musulmi dubu ɗaya da ɗari biyar ba to gaskiya sai dai a yi mana kambara guda hudu a yi mana addu'an Allahumma gafirhum warhamhum wa atihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim mudkhalahum wa gafirhum lil ma'i wal thalj wal barad wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dam wa ta mana kambara hudu akai wa makabartar tarihi a rufe mu amma ba mu gaza din ba insha Allah abinda muke gani da irin zuciya da ake yi da abubuwan da mutane suke yi yana nuna mana cewa insha Allah ba za mu gaza ba ba za mu kuma tare ba ba kuma za mu gaji ba har ƙarshen rayuwar mu wasu su zo su dora su ci gaba za mu ci gaba da wannan aiki insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri waɗanda duk suke ba da gudunmawa a cikin wannan kwamiti na marayu ta hanyar ba da shawarwari ko bayar da kuɗi ko bayar da lokaci da masu ba da motocinsu da masu zuba mai da masu rubuce-rubuce da masu amfani da duk wata damar su su ga cewa an tallafa wa marayun nan to muna musu addu'a kuma wannan tunani da muke wanda wajen a tsawon kusan shekara ashirin muna yin tafsirin nan wajen shekara goma sha muka kirkiri wannan kwamiti na marayun nan lokacin muna suratul nisa zai kai shekara ina ga goma sha uku tunda muka fara wannan abu a ƙasar nan mu kaɗai muka fara wannan aiki amma yanzu Allah ya sawa aikin albarka ƙungiyoyi da dama sun kwafi wannan aikin suna ta yi a Kaduna muna da darun rahama wanda shi ma manyan malamai suka kafa waɗanda suke yin irin wannan aiki sannan ga jama'atu izalatul bid'a wa qamatu sunna wanda shugaban su Sheikh Balalo waccan shekara ya zo nan har ya bada gudunmuwar dubu ɗari biyar sun kwafi wannan aiki duk inda suke tafsiri za ka ga cewa aka nemi taimako domin a tallafa wa maraya kaga wannan abun farin ciki ne cewa wannan aiki gashi ya yaɗu ko ina yanzu a Najeriya ana ta yi sannan mun samu na samu labari ma wanda na je na gani da ido na akwai tsohon sufika na nan ya gina gida na marayu ya sai mota da gidaje da duk abin da ake bukata ya gina gida na marayu wanda wannan shi ma abun farin ciki ne irin 'yan siyasa da aka san su da kan kuɗi da kuma tallata kuɗin da taskata kuɗin har mutum ya yi tunanin ya fitar da kuɗin ya yi kafara da wasu abubuwa to kaga akwai abun farin ciki a cikin wannan kwarai da gaske saboda haka ya kamata mu karfafa wa duk wanda zai yi tallafi ga aikin marayu da aikin jin kai da zaurawa da masu rauni har sun faruna wa turzaquna illa bi du'afaikum manzo Allah yace Allah ba zai taimake ku ba wallahi ko ba zai ba ku nasara ba sai kuna jin tausayin masu rauni a cikin ku هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ذلك باء باكم بدموا باكم باء تلتم باء بكم أرضي sai kuna jin tausayi na kasar Allah ya rahab ma yarham wanda zai da tausayi ba a tausayin sa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon mutum mutum yana taimakon dan uwansa khairun nasi anfa'uhum lin-nasi mafi alherin mutane wanda yake amfanin mutane man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya kaffafa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wanda ya yi madan uwansa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai yi masa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya da lahira saboda muna godiya da duk waɗanda suke ta turo da tako da taimako da agaji ta hanyoyin akawun da aka bayar na First Bank da na Jaiz Bank wanda ake amfani da su domin karɓar taimako kuma ana sawa a cikin kafafen yada labarai wanda ake yadawa a kafafe daban-daban irin su sunna tv irin su africa tv irin su freedom radio irin su express radio irin su alheri radio irin su gitv irin su botel a ayola irin su gm gm gm tv irin su nta da sauran kafafe wanda mun lissafa wajen goma sha hudu banda kuma waɗanda suke sawa a facebook da waɗanda suke sawa a youtube da waɗanda suke sawa a whatsapp da waɗanda suke yaɗawa ta kafafe wanda ko ina kake a duniya kana iya ji baban nan da ake yi kuma kana iya ba da tallafinka kuma za a saki lambobin wannan account wanda ake da su guda biyu na da'awa da rin organization ta hanyar wato a kafafe na shafukan sada zumunta domin ko ina mutum yake a duniya shi ma ya yi lakin ya kuma yi sajin ya sake yaɗawa shi ma a cikin nasa shafin domin a ci gaba da ba da gudunmawa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi ya mana gaba akwai tallafi da muka fara samu ba ni takardun sallah a yanzu ana na ana ta tara buhunhunan shinkafa ina lafi abin nan da aka samu na adadin abin da ya shigo domin a ƙara zaburar da waɗanda za su ba yanzu su ga cewa akwai sauran aiki ina ƙarshen abin da aka bayar figas ɗin na ƙarshe ba ku haɗa figas ɗin ba to ba su gama haɗawa ba amma dai ina ga wanda muka samu na ƙarshe shine wanda hajji Aisha dukku ta turo kusan buhu hamsin da biyu akwai masara buhu biyar akwai shinkafa buhu biyar akwai shuga buhu biyu akwai taliya katan biyar akwai makaroni katan biyar akwai indomi katan biyar akwai magi katan biyar akwai sabulu katan biyar akwai omo katan biyar akwai man gyaɗa jarka biyar akwai gishiri buhu biyar shi bayar da buhu hamsin da biyu na aikin da wannan baiwa Allah ta turo Allah ya saka mata da alheri akwai wancan suka aiko mana da kaduna cewa su ma a can sakamakon jawabin da aka kai tsohon gwamnan kaduna da matarsa sun aika musu da kayan abinci an tura masara buhu ashirin gero buhu ashirin shinkafa buhu ashirin da biyar taliya katon hamsin magi katon talatin da biyu a menene wannan suga leda ɗari uku gishiri leda hamsin sannan wata mata ta ba da shinkafa buhu ɗaya wannan a kaduna za a raba a waccan cibiya ta daru rahama muna kuma yi wa wanda suka ba da gudunmawa addu'a wannan ba kowa ya kawo taimako za mu faɗa kuma za mu raba daga kuma jam'iyyar shekan kake ka kawo gudunmawa ka ce a raba marayu za mu ce a raba to da kowa ya kawo mana taimako mun gayyaci gwamna ya kawo gudunmawa mun gayyaci ɗan takarar gwamna ma ya kawo gudunmawa mun gayyaci ɗan jam'iyyar apc da NPDP da ɗan wasece duk kowa in dai musulmi ne kai kai ko kirista ne kai kake sha'awar ka ba wa marayu gudunmawa ka zo mu karɓa mu kuma ku faɗa mu ce kiristawa ne ya ba da gudunmawa ya ce a ba marayu ai kun ga akwai lokacin da nawa naiwa marayu naiwa kiristocin gwanga addu'a ko da na je gidan marayu sai na ga an kawo indomi da taliya da waye sai aka ce wani fasto ne wa aje a coci shine yace ma duk wanda yake gurin ya sai taliya ko makaroni daya katan daya ya je kai gidan marayu kuma marayu an tsara ne musulmi shine duk suka siya suka je suka cika gidan na zo na ga kayan abinci nake wannan fa a wajen tafsiri aka ka aka sha ba wajen tafsiri ba nake daga ina ne aka ce wasu kiristoci ne nake to a ya kamata mu faɗa kuma yi musu addu'a shine amana za ka fita gona kuma su ma sun ji daɗi da nace a muna yi wa kiristoci addu'a kuma muna yi musu muna taya su murna kuma thank you so much thank you very plenty to sun ji daɗi kaga wannan haka ya kamata saboda aikin jin kai ko ba musulmi bane kai in kai akwai abin da Allah zai kalla ya sauƙaƙa maka wani bala'i don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba kai ina mu ba Allah zai bada lada a lahira ban kai yake alheri ya baka a duniya in baka imani da lahira ba duniya ba kai kake so to kana aikin alheri sai Allah ya sauƙaƙa maka bala'o'in duniyar zaka ko ba musulmi bane yayi abu sai Allah ya ƙara maka duniya sai ya ƙara jin daɗi a duniya ya ƙara tabbatuwa a duniya mun ce ga Bill ya ware biliyoyin dala ya ce a taimaka wa masu rauni a duniya har wani mai sarauta a saudiya shi ma ya fushi shi ma yace ya dan tsakkari wani a bakin kudinsa dala biliyan talatin da biyu dala biliyan talatin da biyu kowace dala biliyan ɗaya daidai take da biliyan ɗari biyu da talatin kudin najeriya na ce ku buga ku bani lissafi yanzu kun kasa bani lissafi nawa trillion nawa 1.2 trillion ya bayi sadaka na'am tamam ya ba da ya ba da naira biyar jiya wata kila wanda ya ba da naira biyar din sai ya fara lada in san dalili wata kila shi naira goma gare shi sai raba biyu ya ba da rabi in aka kalli yawan kuɗin wancan wata kila bai ɗauki ɗaya bisa ɗari na abin da ya mallaka ba shi kuma naira goma nan da ya raba biyu ya fi bajinta sai dai wancan ya fi yawa amma shi da ya raba biyu ya fi bajinta shi sa akwai sahabin da ya bada kwano ɗaya na dabi sai da aka faɗe shi alƙur'ani الذين يجدون قرطبهم من النور صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يجي يدكم aka ba shi kwano biyu na dabino sai ya aka kwano ɗaya a gaban annabi da an san dalilin nan shine munafikai suke ce kakka rasa abin da zaka ba Allah sai kwano ɗaya da biyu to kada mu je gana magana miliyoyi ko da yawa ya dauka naka an rena a'a Allah manzo Allah ta yi ka kiyaye wuta ko da tsagin dabino ka ba da kalilan Allah baka kafiran ka ba da kafiran Allah baka akasaru من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها اتق النار نارا ولو بشق تمرة saboda haka muna roƙon Allah ya saka ma duk waɗanda suke bada gudunmawa komai kankantanta domin nasarar wannan lamari to ban san lancin zai ko mina to abin da fara
to a mun saurari dogon lata akan harkar marayu daga malamin mu Aminu Ibrahim Daura Allah ta'ala ya saka alheri babu wani dogon jawabi sai dai mu gabatar da mai kaddamar da wannan gidauniya ta marayu a wannan rana da aka ware ta 21 ga watan Ramadan ma'ana ta kira ta ranar marayu to da wannan mai kaddamarwa kamar yadda muka fara da zu ya riga wasu mu zuwa wannan guri yana nan a zaune shine kuma wani rabu shehu durbi kamar yadda aka sani tsohon ɗan majalisar jiha sannan kuma tsohon kwamishina Allah ta'ala ya karfafa shi akan wannan aiki da ya karba zai insha Allah tabaraka ta'ala a wannan bikin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mai girma babanmu AIG Adamu Abubakar malaminmu a Sheikh Amir Ibrahim Dairawa babanmu Alhaji Ahmadu Haruna da sauran jama'a assalamu alaikum da farko da muna gode Allah madaukakin sarki wanda suke ikonsa ya kaddari rawar mu a wannan wuri majalisin mai albarka irin wannan akan wannan ayyuka na alkhairi abu na biyu kuma muna godiya wa malamin mu a shek aminu ibrahim daurawa wanda ya ɗauki tsawon shekaru yana ziyartar wannan majalisi domin ayyuka na ciyar da addini gaba da zaburar da mu akan wannan ayyuka na alkhairi tun aikin yana karami yana karami yana girma yana girma har ya kai wannan level din malam muna gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsawaita maka shekaru a cikin wannan aiki na alkhairi a da wuce kwana biyu ba mutum biyu daga cikin ɗan kwamiti suka same ni suka ɗora ni wannan nauyi da na so in noke in ce ya kamata a bar mu a bayan fage sai suka ce ana so tun da wannan shine na farko ana so ɗaya daga cikin membobin kwamiti ya kaddamar da wannan abu kuma sun yi tafaki sun tsaya kan na kaddamar da wannan abu to na gode Allah saka da alkhairi a kafin na faɗi abin da zan bayar a wanda suka zo da jakakkuna kada su ji abin da na bayar kaɗan ne kowa ya noke ya kamata
abin da za ku bayar ko abin da zan bayar ni da kofa na zo to kuma ina kiran kowa da wanda zai iba da shebur da wanda zai iba da ludayi da wanda zai iba da cokali sai ka samu wanda ya iba da cokali inda ya kyautata niyyar sai ka ga ya fi wanda ya iba ya ya iba da shebur da fata Allah zai mana sakayya Ah, so a madadin kaina ina kaddamar da wannan asusu da naira dubu ɗari uku da kuma buhun masara goma wassalamu alaikum
Allah Allah ta'ala ya saka alheri sannan muna kira da duk wanda yake da wakilcin wani ya shigo ya ya gabatar da wannan wakilci da aka tsora maka a saurara da Allah akwai dan uwa malam Usman Aliyu wanda ya wakilci Nasiru Aliyu wanda aka sani da Nasiru zai zo shi ya jawabi kuma ya gabatar da saƙon da aka tura shi da shi. Allah tura shi.
sunana usman aliyu manajan solid falta ina wakiltar alayi nasu muhammad aliyu kandi ya ba ni sako da na kawo nan wurin ya ba da naira dubu ɗari da kawo kuma ya ce na ba ma na hakuri saboda baya ne
To Allah ta'ala ya saka da alheri. Ah, kamar yadda wanda dan uwa ya yi delivery wannan message duk wanda aka tura shi da saƙo to kofa a buɗe take kuma akwai lokacin da zai shigo yanzu ya yi bayani ko kuma ya rubuta wasu ƴar takarda tare da kuɗin ya turo mana don mu sanar akan abin da wato aka turo shi da shi. Wannan kuma akwai taimako masu koyo taimako wanda za mu iya cewa numbers sun ya yi yawa da a wannan ɗan lokacin za a iya karanta su a karanta su ɗin. Sai dai da yake da kwamitin nan suna zaune mai yiwa sun tattara sun tsara duk abin da za su faɗa kuma za su faɗa din to an ce babanmu alhaji Ahmad Haruna wato da kasan da yayi Haruna ya bamu buhun masara guda goma Allah ya saka mishi da alheri akwai wata majalisa a rashi majalisar babawo da suke kan kwanan zuwa ofishin da'awa sun turo da dubu shida ɗari shida da hamsin haka nan kuma alhaji ba miskila shi ma ya turo da kuɗi na da dubu ashirin kuma ya zo da kansa da ƙungiyar mata 'yan kasuwa gidan hajiya gombe kuma sun turo da dubu goma haka kuma daga mata masu sauraron tafsiri na gidan alhaji doma isari kuma sun turo da dubu da ɗari takwas da arba'in wani bawan allah ma ya turo da dubu biyar a yanzu akwai alhaji jibrin muhammad jibrin ashaka ya turo da za kuɗi naira dubu ɗari sannan akwai wata mata hajiya rabiya ta ce ga kuɗi naira dubu ashirin zakka abin da ta rubuta kin a takardar wallahu ta'ala alam
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wata bayar Allah ta kawo gudubawanta kuɗi naira dubu talatin mai suna Hafsat Baba ta ba ɗan hizba ne a Ibn Sisi a kawo su ga su da kada an bayar ta ka mata da alheri
to gare kwamitin nan suna ta kokarin haifar abubuwa to a akwai dan uwa Alhaji Usman Gurama wanda shine sakataren hukumar Afabe shi ma ya kawo nasa kuma ya zo da kansa gashi nan a zaune ya ba mu gudunmu naira dubu hamsin ya ba mu ya bai kansa dan shi ma dan kwamiti ne a na
Allah ibn shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim to a wannan tsari da a kwamitin ta a ta gabatar wannan shine na farko kuma mun samu wannan labari a ƙaramin lokaci shekarar jiya da yamma aka gaya mana wannan tsari kuma cikin mutanen da muke ba su labarin abin da yake faruwa inda ana neman taimako irin wannan ya yi farin ciki da aka tuna da shi ya ba da gudumawan dubu ɗari biyu Allah ya kama
haka nan akwai wata dubu hamsin da ta biyo baya daga alhaji muhammad alin kumo shi ma baya nan amma ya turo wannan kuɗi naira dubu hamsin a saka a wannan asusu allah ya saka shi da alheri akwai sako daga limamin wannan masallaci babanmu jan kare ya turo akwai atamfofi akwai shaddodi akwai kuɗi sannan ya ce ya yi alkawari daga yanzu har ya koma ga allah a cikin fenshinsa a kowane wata zai ba mu dubu ɗaya insha allah ta'ala Allah saka masa da alheri to a kirga shi a bayan lambar kudin ku a kirga dan ban ga yawan kudin ba ha a ne yanzu da kan yi da amfani na wani da suka bar so aka dai wasu bayan Allah ba su san abu amma ta suna yanzu an zo an ce wani bawan Allah ya turo da dubu ashirin amma shekara faɗi sunansa to Allah ta'ala ya saka masa da kai wannan takarda rubutun da yake ba nawa bane kuma in ƙanana ne yana buƙatar natsuwa sosai ina gare ga wasu dubu uku da alƙawari dubu ɗaya kowane wata har zuwa ƙarshen rayuwa sannan kuma ga wasu dubu biyu a can a yi wa mijina addu'a a sa a su marayu so kamar da yadda muka faɗa a ɗazin nan ɗan kwamitin suna na suna shiryawa su ba mu rahoton abin da suka tattara a hannu da kuma duk wanda yake cikin wannan masallaci ko yake wajen masallacin da kansa ko da wakilcin wanda ya turo shi to yana iya miƙo saƙonsa kuma yana iya da kansu bayani waɗanda suka zana jarabawa na uku da waye wasu ɗan makaranta ne suka turo da kuɗi dubu shida cewa a musu addu'a Allah sa su ci jarabawa to Allah sa su ci jarabawa akwai Alhaji Ɗallami Salba ya turo da dubu biyu ya ce dubu ɗaya Allah ta'ala ya kai ladan ga babansa haka kuma duk ɗayan Allah kai lada ga mahaifiyarsa ke yan gefen kudu kenan yan gefen kudu sun ba da naira dubu ɗaya ɗari dago mun fi su kenan mu yan gefen arewa sai Allah saka muku da alheri muna sauraron ku to da yake dare ya ga za su ci gaba da aikin tattarawa da rahotannin da kiri da namban kuɗin da komai Allah ta yi gobe sai a gaya mutane abin da aka samu da kuma alƙawuran da ake da su sannan kuma kamar yadda malami da yani ɗazu akwai lambobin waya na account wanda mun tura mun bayan uwa sun tura a kafofin watsa labarai whatsapp twitter facebook da sauransu sai muke buƙatar haka ana iya karanta misali akwai dawa a rubu organization sunan account din kenan bankin kuma shine Jaiz Bank account number kuma 0000 zero da guda hudu sai sai four sai zero sai five sai two eight kan sake nana ta na Jaiz Bank wato yake cewa sufuri ko banza to banza banza banza haka hudu sai hudu sai wata banza din kai nan bai yi ba iska bai daɗi ba to to sufuri sufuri sufuri sau hudu sai hudu sai sufuri sai biyar sai uku sai biyu sai takwas sai kuma pass bank na a ba wani bayanin da za ka yi yanzu in dai ba aiko ka aka yi ba ko naka na kanka to ne bayani na na yawa shi dan uwa yake yana zuwa da Kaduna ne sauraron karatu daga Kaduna musamman ko shekara yake zuwa shi ma ya ba da nasa gudunmawar naira dubu daya wani dan uwa kuma ya ba da naira hamsin ya haɗa a cikin nasa ne to a yanzu an samu naira dubu ɗari takwas da talatin da biyu da naira ɗari bakwai sai fa ban san kuma daga yanzu a gobe abin da Allah zai yi ba sannan akwai waɗanda wasu kila ba a haɗa kansu gaba ɗaya sannan kuma abin ba ya tsaya a yau bane kawai duk wanda yake da abin kawowa ko yake abin bayarwa ko yake da abin tuntubar wanda zai tuntuba don a bayar kofa a buɗe take daga wannan ramadan har zuwa ramadan mai zuwa gobe akwai rana za ka iya zuwa ofis ta deliver message din ko kuma da kanka jibi ma akwai rana daga nan har ƙarshen ramadan har kuma wani ramadan din duk lokacin da ka samu abin bayarwa ofishin na da'awa yana nan kan layin alaisa adi mai fata a nan shi da karfari mutum yana iya zuwa bayar sakonsa a gurin sai ci gaba da first bank account number shine biyu sufuri biyu hudu daya bakwai tara hudu hudu daya first bank account number din shine biyu sufuri biyu hudu daya bakwai tara hudu hudu daya sai kuma UBA shine account number shine daya sufuri daya daya hudu biyu daya uku biyu bakwai sun sake rana tawa UBA account number din shine daya sufuri daya daya biyu ai hudu biyu daya uku biyu bakwai sai kuma a su suna a kan shine Gombe Orphanage Foundation na UBA din kenan Allah ya samu dace sai yan takabbin ke hanna kamar yadda nace saboda ba ni na rubuta ba dan kananan abubuwa ne haka wani ba da kaza wani ba da kaza idan muka samu tan in Allah ta mu gobe za a illaji din shi akan ta kowa yi sakon da ya bayar saboda wani yana son yi da abin da ya bayar a rediyo ko a talabijin ya ba da sakon yana da aminci amma yana so ya ji saboda ta zamu kuma sai da wanda suka zo da sakonni insha Allah ta'ala za mu karanta gobe sai a ji yadda abubuwa suke Allah ya samu dace sannan dan karamin sako shine da'awa academy suna da bukatan masu sayan fom na makarantar a je harawar makaranta ko a nan ofis din fom din naira ɗari biyar ne kawai akwai mota da za ta ɗau student wato ɗalibai daga cikin gari zuwa makarantar zuwa da dawowa Allah ya samu dace
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا كثيرا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الجهل اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الفقر اللهم اعزنا عزا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الذل اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين